بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai yau sha tara ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da shida wanda ya je da ashirin da shida ga watan Julai dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba manta ba muna nan a cikin babi da yake malam ke magana akan atatsayyur babi da ke magana akan canfi ya yi magana canfi a baya sosai amma yanzu zai kara ya kadaita masa babi ne mai zaman kansa malam ce an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة قال يا كاومن حديثي ده إمام البخاري ده مسلم ده أصحاب السنة سكر ويتو ده أبو هريرة وزال ينا تشوى لا عدوى babu wani abu wanda yake harbi na cuta wala tsirata kuma babu canfi wala hamata babu wata mujiya wala safar babu a canfa wato wata na safar malata a kharajahu bukhari da sun suka rauta wannan hadisi zada muslimun imam muslim ya kara ruwayansa wala wala nau'a babu wani wata wanda yake dauke da a shu'umci ko kuma canfi wala ghul kuma babu fatalwa al-ghul fatalwa ko kuma abinda ake iya gani wani lokaci shiranu suna suna fitowa a sura na wasu halittu saboda su ba wani mutum tsoro to wannan sai ya sanya ya canfa abin ko abin da ya kama da haka mazala ana yake sharewa yake kora wannan abin walahuma ala anas kuma sun rawaito hadisin daga anas قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل sai manzo Allah ya ce abin da ke kayatar da ni ne shine alfalu alfalu za mu zo Allah ya dami magana kan me alfalu qalu suka ce wa mal falu me alfalu qala al kalimatu tayyiba shine kalma ta gari da mumuni zai faɗa in yi magana ta gari sai ya kasance wannan ya sanya abokin magana sai ya tsammaci alheri da wannan maganar nasa wannan baya cikin abin da malamai ke cewa daga cikin canfi wancan zama mun yi magana akan wato a ruwayan abu huraira wannan yanda ya ruwaito daga baya kuma ya daina ba da hadisin muka ce wannan bai da baya ya haifar da hadisin ma wani matsala ba wata matsala ba saboda banda ruwayan abu huraira an samu ibn umar an samu anas bin malik an samu jabi dan abdullahi duk suna rubuta wannan hadisi kuma abu huraira wasu malamai suka ce ko dai ya manta ne ya manta ne sai fara bada hadisi na biyun shine la yuridu mumridun ala musahhin ko kuma ya zamana ba mantawa yayi ba da gangan ne saboda yamma dalibin sanadin da dai abubuwan da muka faɗa a wancan sati a yau insha Allah za mu ƙara jawabi kamar da muka yi alkawari akan la'adwa wala tsiyar ta ɗaya bayan ɗaya za mu yi magana a kansu a mazala ce la'adwa babu wani abin da yake harbi a la'anan ana kinta lafiyar jinsi lafiyar jinsi wato tana kore jinsin a jinsin abin da take korewa ne aka ce la ilaha aka ce la ilaha kana kore duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ta'ala ba in dai bauta ne bautan da ake masa na ƙarya ne shine nafiya da jinsi ita inda ake gane ta shine tana yin sunanta nasba kaga la ilaha ai baka ce la ilahu ba in ka ce la ilaha baka ce la ilahu ba ilaha abin da yasa ya samu nasba ya samu sai sama shine wannan la da ta riga yi shi kuma in ta samu khabar tana mishi kuma rufa kamar yanzu ka ce la rajula mawjudun fid dari babu wani mutum jinsi ne kana kore dangin abin da kake korewa ne baki daya to akwai kuma nafiya lil wahda banda ita wannan ladin akwai nafiya lil wahda duka ana amfani da su a larabci wato nafiya lil wahda ita ce wata take kore kuma kawai abu ne guda daya tilo suke korewa in ka kawo ta ita za ta iya zama a iya samun mutum biyu ko uku ko hudu amma dai kana kore wani mutum ne guda daya ko kuma wani dangin abu ne guda daya ita kuma akasin nafiya jinsi ita tana yi ma sunanta rufa'a ta yi ma wato khabarinta kuma nasaba yanzu ka ce la rajula mawjudun fi dari to in kana son ka ce nafiya wahada sai ka ce la rajul la rajulun mawjudan fi dari ka ka juya abin to ka ce la rajulun mawjudan fi dari bal rajulani ko ka ce illa ko ka ce bal rajulani sai dai mutane ne guda biyu ba to mutum ɗaya bane eh wannan ya halatta to anan idan aka ce la adwa ko la ilaha la ilaha in kai amfani da nafiyal jinsi to ya fi ƙwaƙwalwa wajen kora abu tunda ai kana kora kusan dangin abu ne baki da kamar kace la ilaha ka kora duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba kake cewa bautar da ake masa ba bauta ce wacce take ta cancanta ba to nan da aka ce la la adwa shi ma nan abinda aka faɗa kenan abinda aka faɗa shine ana kokarin kore duk wani dangi na abin da ke harbi to shi yasa malamai a suke kokarin kaddara tunda an share khabarin ba a faɗi khabar ba ba faɗi labarin abin da din ba kamar nan da muka ce la rajula mawjudun kaga mawjudi an faɗi shi la ilaha kaga ba a faɗi shi ba amma sai da muka je wani a sauran ayoyin qur'ani muka muka muka muka dauko abin da mu kaddara da wani lokacin suka ce la ilaha to ko kuma suka kawo la lafiya aljinsin za su ishara khabar sunan sai a share shi wannan ya shahara a wajen laraba ko dai dan an san sunan ko kuma idan ka tsaya kai nazari zaka iya zaka iya gani kamar mu yanda muka san cewa la ilaha haqqun ake magana shine ayoyin qur'ani dan ce la ilaha dole ka san akwai abin da aka share to me aka share sai sai muka ji san ayoyin qur'ani muka samu zalika bi anna allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kaga al-haqqu shi aka shahidi kace la ilaha haqqun illa Allah eh to shi ma anan la adwa sai ma afali khabar din ba me zalla yake nufi yana nufin din gurgun babu babu wani abu da yake har har ba wani abu wani cuta wato in wani in aka sami wani mai karzuwa ba zai har ba wani mai karzuwa ba in aka sami wani mai irin communicable disease din ba zai iya harba ma wani ba haka yake magana tunda da yayi shiru bai faɗi abinda ake magana ba khabar labarin amma duk sai dai suna aka fada aka ce la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara sai kawai aka ce wa yujibni alfa'al ba fadi la adwa me yake magana ba saboda haka malamai a nan wajen kaddarawa shine sai suka kowa ya kawo ijtihadin sa anan aka sami sabani wannan rashin wato tabbas na abu ne matsala ya faɗan nan ya sanya aka samu sabani za ku tuna ko a lokacin corona lokacin corona shi ne jawo wasu suka sabani cewa za a iya wannan space ko ba za a yi ba wajen sallah ko za a kaza ko za a kaza ba saboda wannan hadisi su a wajen su kowa akwai irin abin da yake kaddarawa a nan da yace la adwa wala tiyarata malamai suna da maganganu cewa nan mazala yana kore shi wato asalin harbin ne koko yana kore wani wato aqida ce ta ta wanda ba su da addini wanda ba su koshi da tauhidi ba suke rika kaman kafiran larabawa kafin zuwa manzon Allah wani abu ne suke wato kudurce gami da cewa kaza yana harba maka kaza ciwo kaza yana harba maka kaza ciwo idan ka samu kaza to zai sa maka talauci in ka samu kaza zai sa maka arziki to irin wani ake korewa ko ko a ana kore dungurgun wato shi al'ida din ne shi wato harbuwa da cuta din ne ake ake korewa wasu daga cikin malamai sun kokarin cewa wannan nafi lil idadi ana kore dungurun harbin ne maza Allah dai kawai ya kore babu wani cuta da take harbin wani sai dai ubangiji ya ga dama amma dai babu harbin baki da shi harbin ba shi ke faruwa ba wani abu da ke faruwa amma ba harbin ba wasu haka suka fasara abin haka a suka to kaga wannan in aka dauki wannan fasara haka zai jawo sai an yi tawili dogon tawili kwarai da gaske saboda abu ne da yake mahsus mashut abu wanda ke a ilmance an tabbatar cewa wani yana tari zai iya harba wani tari wani ya je ya jawo wata cuta kwalara ko wani abu zai iya harba mutane abu ne wanda ke an riga an tabbatar ba a ba kokanto wannan alqadi'ul mashhudul mahsus ne an tabbatar da haka to in kuka ce mazala nan yana kore baki ɗayan shi wato harbin ne to kaga wannan an samu iskali to me an san su sai suka shiga wato an sa masu yawa an san amsoshi suna da yawa a sai zan kokarin takaita a dan a fahimci inda abin yake akwai akwai wata mazhaba ta ashaira ta baya baya can sosai a sha'ira suna suna da wata wani wato wani aqida nasu da suke kore hikima da ta'alili wannan abu na babu ake kawo shi to shi ma wannan babu zaka isa wannan maganar na al'ida zaka isa shi a cikin wannan babu duk da wasu cikin malamai da suka saba a wannan babun ba suna ba suna daukar wannan ra'ayin bane amma dai sun sun zama sun yi kama da irin wannan ra'ayi a kore sababi shine ka a sha'ira sa da wani abu da suke cewa zai daga sha ruwa ruwan ba shi tafi maka da kishirwanka ba a Allah ne sai ya sanya tafiyar da kishirwan ya alakanta su da shan ruwa din za ka ga magana ya maka dan me za a faɗa haka to amma su sun ma faɗan haka ne saboda su kore cewa ubangiji baya yin wani abu saboda wani abu kar su ce wai ubangiji ya halitta maka ruwa ne da idan ka sha kana jin kishi zai tafi maka da kishinka ya halitta maka abinci da idan ka ci zai tafi maka da yunwanka su ba su faɗa haka saboda suna da wata aqida su da cewa ubangiji baya yin wani abu saboda wani abu yanzu za a ce ya halice mu saboda mai bauta masa to ba a'a kawai ya halice mu ne dan ganin da masa kawai mahdul mashi'a kawai ba wai dan wata hikima dan bauta masa ba wannan shine abin da su a shayira suke faɗa to haka ne kuma saboda tunda idan tunda sun fara faɗan wannan magana ka san ita babun kuskure in ka fara faɗa to sai ka bi wasu wurare ka bi ka tsinkewa tukuna to sai aka ce to ya za ku yi wannan akwai babi na shari'a akwai babi na halitta to ya malaku da babu halitta tukuna Allah Allah ya riga ya sa wuta idan ka sa hannunka dalili na haƙoli ya riga ya sa ruwa idan ka sha ruwa dalili na kishiruwan ka tafi in ka ci abinci dalili na yunwa ka tafi to za ku da wannan sababi ne wannan Allah ya halitta sababi zai da dai wato su shi ruwan a karan kansa ba wai shine ke da wato wani wani fanka ba ke da wani karfi da nasa na kansa ba ubangiji ya bashi amma dai ya bashi wannan ya bashi wannan wato karfin da ya bashi shine asbab amma al-musabbib na hakika shine ubangiji ya ba ubangiji ya sanya magani idan ka sha zai tafi maka da ciwo amma da shi wannan maganin a karan kansa da karfinsa da wato jajircewarsa ba shi ke yin wannan aikin ba wanda ke sanyawa ya bashi wannan karfin shine ubangiji to su a sha'ira sai suke kore a wannan ababin ababin shari'a suka fara ababin shari'a sai ubangiji ya halice mu ne kawai haka nan mu mun isa musa Allah ne sai ka mu la musa shi ba sai ka hawo wannan babi na halitta ba sai suka kore shi kuma kaga babin shari'a ba akwai wannan idan muka aiki na gari wannan aiki sababi ne shiga shiga aljanna idan mutum ya aikin banza sababi ne shiga wuta saboda babin shari'a da babin halitta da abu ne ubangiji ya halicce wasu abubuwa su za mu sababi ne na halitta na samun wasu abubuwa to suna ba a sha'ira idan suka a wannan babin suka ce su a wajen su la adwa tana hakikaninta kaga wannan ma su aida ma masa su ne wannan cewa babu hari su abin da suke cewa kawai sai dai ubangiji ya sanya tafiyan kishirwan ka in ka sha ruwan a tare ya dan fare su amma ba wai dan shi ruwan shi ke wa tafi maka kishirwan ba magana ce ta logic sosai a watakila wanda yake dan mun kafir kan a zaton bulan ba mun yi magana mai zurfi kan wannan amma abin da yake san akai dai shi wannan wanda ke bin wancan masa abin to abu ne mai sauki ya kore harbi yake babu wani harbi babu wata cuta mai harbi eh shi abu ne mai sauki ya faɗa haka kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi duk da su ba suna kan ra'ayin sha'iran ba suka yi kokarin cewa ai kwata kwata ba a dunkule ko a filla filla ba zai yi a cewa akwai wata cuta mai harbi da karan ita ba babu ita babu wata cuta mai harbi ubangiji ne ga dama sai ya sauka maka da wata cuta ko kuma ya cire maka wata cuta amma a samu wata a samu wani wani cuta wanda zai harba maka wato harba ma waninka kwalara ko ko tari ko abin da ya kama da wannan suka ce wannan babu shi to wannan shine wato abinda su sha'ira suke faɗa da wasu daga cikin malamai kamar su al-tahawi al-tabari da shi al-baqillani shi ma da wannan ra'ayin amma kuma sai na ga shi bai dauko wannan ra'ayin ba bai dauko ra'ayin cewa ya dauko ra'ayin cewa da mazalla ce la adwa to nan ka cire mai kuturu ka cire duk wasu abubuwa da mazalla ya faɗa daga baya cewa ana iya samun harbi din to sai kuma a babi na biyu masu cewa a'a ubangiji ya halarci sababi ya kuma shi ne kuma mai kaddaro sababin ya halitta wasu abubuwa suna iya kaddara maka wasu abubuwa kamar yadda ya halitta maka ruwa in ka sha ishin ka zai tafi kamar yadda ya halitta cewa sababin da za a samu da shine mace namiji su hadu kamar yadda ya halitta cewa sababin shiga aljanna shine mu yi aiki na gari kamar yadda ya kaddara cewa sababin mutum shiga wuta shine ya aiki da ba na gari ba saboda haka adam abinda mazala yake magana shine la adwa ba yana kore dungurungun din wato harbin bane tunda ai gashi ma ce lafiyar ta gaba lafiyar ai ai akwai canfa to ya za a ce ko babu canfa baki da sai ya ce la adwa na abinda mazala ke magana shine la adwa babu wani wato harbi akan wanda kafiran larabawa suke riyawa na jahiliya wannan shine wanda Allah ke korewa shi la adwa jahiliyun mu'athiru ko la adwa jahiliyun fa'ilat fa'ilatun wannan shine abinda manzo Allah ke magana wato duk wani harbi da ke jama'a suke riyawa wanda wannan yake kore hakikanin tawakkali ga Allah ta'ala ko kuma ke kore hakikanin wato hukuncin ubangiji to nan babu babu wannan babu shi wani shi abin da mazala ke korewa ba yana kore ɗin gudu cewa babu wannan al'aduwa ɗin bane wace wannan aduwa akwai ta wannan harbi ɗin akwai shi ba yana kore asalin aduwan bane saboda ai abu ne wanda yake sananne cewa idan aka sami annoba to abin da ke jawo wani da na sami fantsamanta shine yaduwa da ake yi al-mukharafa yanayin wanda zamu dinga wato cuɗanya da juna kuma a wasu a wasu nasoshi ai mun samu cewa ana hana mu yayin da wani ke dauke da wata cuta wanda za ta iya fantsama ma wani sa ya hana mu cuɗanya da shi daga cikin abu nasin da wato ake kawowa shine wato faɗin maza Allah wa firra min al-majdumi firaraka min al-asad kaga maza Allah ya faɗa wannan ya faɗa cewa la yuridu mumridun ala muslihin maza Allah ya faɗa cewa kar a hada dabba wacce take mara lafiya ko mai kazuwa a hada shi da dabba wacce take ba ta da karzuwa shi da maza Allah kai abu da ke korewa shine kar mu zama wannan abin mu kaddara cewa shine da zaran ya zo to sai mu korewa ubangiji ikon sa da hukuncin da yayi shi yasa karshen hadisin shi wani balaraban kauye yake cewa kama balul ibli takunu fil ka an takunu fil ramli ka annaha dhuba fa yaji'u la ajrahu fa yadkhulu fiha fa yujribuha kullaha qala faman a'da al awwal sai wani balaraban kauye yake tambaye sai yake to me yasa ake samun a cikin tawagar raƙumai a samu wata taguwa guda daya ita tana da karzuwa in ta shiga cikin su baki da sai ta zama ta ta sa musu wannan sai da lakaci faman adal awwal to ita ta farkon waye mata na farkon ai ka gare wanda wato karzuwan farko na biyu dole akwai na farko to shi na farko sai an za a take zuwa ba wanda ya masa ubangiji ne ya aiko masa cutan ko ta iska ko wani abu ya shaka amma dai ba ta hanyar wannan dan uwan dan uwan yan uwan nasu ba yan uwan nasu ba na'am ba ta hanyar harbin ba sai ta hanyar wasu dalilai da ubangiji ya ya koro masa saboda haka a nan duk da wato ubangiji ya sanya wasu abubuwa da sababi ne na samun wasu cututtuka to amma abin da ake so a yi shine mutum ya zama yana mai da mashi'an wato yana mai da abin zuwa ga mashi'ar ubangiji ubangiji idan ya ga dama zaka iya cuɗanya nan kamar ubangiji ya kare ka ubangiji idan ya ga dama kuma ko da baka cuɗanya din ba ta iska ma sai ka maka cutar wani sai ya atishawan wannan wato iska da kuma kwanar cikin kawo maka ko da ba wato kai ka ba ka san ka cuɗanya da shi din amma ubangiji ya kawo maka wannan cuta din a haka saboda haka duk abin da kaga ya same ka ya kamata ka mai da shi zuwa garin ubangiji farko tukuna kaga wannan sai ya gane maka da ladabi tare da ubangiji kar mu sanya wato kululuwan ganin mu kululu abu da muke hange shine wato bila sababi sababi a ka rinka kallon sa musabbi shi ko mutum idan ya saba da wannan to har a rayuwarsa baki ɗaya zai daina wato zai daina wato kallon sababi sosai wato idan yana ganin cewa wani ya bashi kuɗi to bare da ganin cewa wani da ke bashi kuɗin in zai tambaye shi ya bashi kuɗi shine kawai wato ƙololuwan ganin sa ba zai da ganin cewa to ko da zai bashi wannan kuɗin to ubangiji ne ya karkace da zuciyar shi ya bashi haka zalika wasu abubuwa da muke kokarin alakanta su da ashi rayuwarmu mutum da muka aure wance sai muka samu wato muka samu karen arziki to ga wanda yake lura da musabbib dinsa waye koro maka wani azikin kaga zai rage maka wannan abubuwa saboda ka duk wani cuta ko abin da ya kama da wannan zai za ga ya kore babu wato wani canfi zai biyo baya saboda ka nan da mazala ce la adwa yana maganan kore wato ita kanta wato harbin ne da da karfinta ita harbin ba wai wannan cutan ba da karfi sa ne yake zuwa da karfi da yaji sai ya shige ka ba ubangiji ne idan ya zo sai ya bashi dama saboda ya ba saboda yana da wani dama da ubangiji ya bashi da kudaran ubangiji da kuma hukuncin sa a kamar yadda wato hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim mun kawo shi wancan sati hadisi ibnu shihab daga abu salama daga abu huraira mazalla ce la yuridu mumridun ala musahhi kar wato a sami wata dabba mai cuta a cuɗanya ta dabbobi marasa cuta kaga da mazalla misali hana mu saboda rigakafi saboda rigakafi sannan kuma manzo Allah ya tabbata a cikin sahih muslim a hadisin Amr bin Sharid daga ababansa an zo wani wakili daga Taqi ya zo masa zai masa bai'a amma kuma wannan wakili din yana da kujurta sai manzo Allah tinka ya iso wajen jama'a sai ce a tsaye da shi yace ka koma a yake ce masa inna qad bay'ana ka farji ka koma mun maka baya wato ba sai ka zo ba ka zo ba me zai sa manzo Allah ya haka in misali manzo Allah ya ki wato ya ce la adwa yana nuna cewa wato babu wannan harbin to me zai sa shi shi wato ya yake da wannan wannan kutun ya zai mashi baya ana sai ya yarda don wasu na cewa wai la'adwa yana mazana na kora ma harbin ne baki da amma dai ya hana mutane su cuɗanya ne saboda kar wani abu ya ninka fatsama ma cikin zukata na mutane kaga dai wannan ai wato ba zai zama fasara mai kyau ba fasaran ba ta da wani fuska sosai wasu suka cewa ai wanda saboda wai kar da zama mutum ya zama ya gada mushi da da da asqayyub ya gada mushi da canfi din sai aka aka faɗa haka amma dai hakikani la'adwa babu wato wannan cuta da yake harbi to me yasa ba za yi haka shi ba Allah yana gudun makasa zai samu ko ya tawakkali ne a baya gudun makasa wannan amma ta halaka yace masa inna qad bay'ana ka farzi banda wannan kuma gashi manzo Allah kuma ai ya hada wannan ya hada wato la adwan da kuma wa firra min al majzumi faraka min asati hadisi guda daya ya hada su a waje guda wato dai yana maka cewa ma'anan da bambanci in ka gudun ma mai kuturta ko mai wata cutar da harba maka ba shi ke kuma cewa kuma akwai aduwan ba kaga shi aduwa kore wanda maza Allah ya yi daban shi kuma nan gudu da ya yi daban ba abinda su suke faɗa da na cewa maza Allah ya yi ne saboda kawai ya yi rigakafi ba saboda kare zama kai ka ɗauka makanka wani wani mummunan zato ga ubangijinka ba wai dan wannan ya yi ba ya yi ne saboda dama wannan abin sababin ya ya samar da cuta din amma ya ce maka la aduwa saboda kar kai in abin ma ta same ka karka zama ka koma kana yin wato zato zato inda jahilai inda wanda ba su da tauhidi kai cewa wannan cutar kawai ta riga za ta kama ka ka gama yawo saboda kawai a ce maka wani na da wata cuta ka zo ka gaisa da shi ka ce ai ka gama yawo ka je ka tawance wanke kana kaza kana cewa ai cutar ta riga ka same ka a'a wannan in ya riga ya same ka sai ka tawakkali in ya riga ya cutar da ka sai ka tawakkali amma ka je ka dauki wasu hanyoyi da za ka dauka na karfaru sannan kuma idan ubangiji ya sa kun halin nan idan akwai wasu hanyoyi da za ka yi wajen ka rage wato karfin cutar to babu laifi wannan shi kashi wani tawakkalin ne wato ka shi wannan sababi ne shi ma wancan sababi ne yayin da ka halin shi ya dare shi cewa wannan abin da ba zai same ka ba sai ubangiji ya ga dama to wannan shi ma tawili ne sannan kuma yanzu ka yi riko da abin da ya kare ka daga sharrin sa ba shi ma wannan kuma mashru'i ne an har an sharanta maka a shari'a a mazalacin hadisi Imam Bukhari yana ambatan hadisin daga Affan ibn Muslim Safar daga Salim ibn Hayyan al-Basri daga Sa'id ibn Mina daga Abu Huraira mazala yace yace mazala yace la adwa wala tiyarta wala hamata wala safar sai ce wa firra min al-majdumi kama tafiru min al-asad ka gudu daga mai cutan kuturta kamar yadda kake gudu daga zaki kaga mazala ce hada su a cikin hadisi guda daya wannan Imam Bukhari ya fitar da shi wasu suna cewa ya fitar da shi ta mu'allaqan ne saboda ya ce kala afan afan malamin sani afan bin musulun asafar malamin sani to amma dai galibin ruwaya imamul bukhari yana ruwaya ne daga wannan malamin nasa da wani tsakiya to amma a wannan karo sai aka ya ce kala afan wasu malamai suke ganin kamar yayi ruwaya ne daga wato taliki yayi wato taliki shine wato rawi ba zai faɗi asalin malaminsa ba sai ya yanke ya dan cire sinadin sai ya faɗi wasu daga cikin ragowar isnadin baki da kaga anan mal bukhari wataƙila kaga ya cire asalin malaminsa sai ya faɗi malamin malaminsa a cikin hadisi din to wannan wato taliki ake kiranta mu'allaka kenan ruwaya mu'allaka to wasu daga cikin malamai sun ce ruwaya ce mu'allaka wasu kuma sun ce a wannan ya ji saboda dama malamin sa ne yana da ruwaya daga wajensa wataƙila daga cikin hadisi da ya ji to ko da dai bai ji ba din ma amma dai ruwaya ta tabbata ta wasu hanyoyi imamu ibn khuzaima abu nu'aym duk suna fitarwa ta hanyar abu da tayalisi da kuma muslim ibn qutayba hadisi ne ya tabbata bangar wannan bangare kaga mazala sai ce wa firra min al-majdum firaraka min al-asad kau kama ta firra min al-asad ya tabbata daga hadisin aisha a cikin sunan a cikin wato sahihi ibn khuzaima saboda wasu na ganin kamar wannan ruwaya daga abu huraira ba a samu wata wani hanya ba ce ta hanyar shi wannan sa'id ibn mina to ko da ma ta hanyar sa ne kadai aka samu to amma da ya tabbata ta hanyar hadisin Aisha a saboda haka anan kaga manzala sai tara maka abun duka guda biyu ya tara maka da kore adwa ya kuma tara maka cewa ka gudu ka gudu kaga wato ashe me kuturta zai iya haifar maka da harbin cuta din amma la adwa nan abinda mazala ke korewa shine wato abinda jahiliya wato abinda larabawan jahiliya suke riyawa na cewa ita wannan harbin ita ce wato a alifin bawu ɗinka ita ce a zuwa z ita ce ke har maka cuta din a karan kanta da karfinta ba wai ubangiji ne in ya ga dama cutan ya samu ya samu ba in ya ga dama ko cutan ba zai samu ba a sanan manzo Allah ya hana mu yayin da aka sami annoba kai da kake ciki ka fita kai kuma da kake waje ka shigo manzo Allah bisa yayi wannan ai saboda cutan tana harbi ne yasa yayi wannan a shiga ga na adwa nan ba ana maganan dungurgun la adwa hasilatun aw mawjuda ba ba ana magana wai babu wata wata cuta mai harbi ba mazala yana kore dai wannan abin da su larabawan jahiliya suke riyawa ne kamar mu wani a daidai wannan zamani wanda muke yawan alakata zuciyarmu da irin cutuka masu harbi za ga da rana an ce cuta tana harbi sai ga wani ya mutum wani za ga ya mai da zuciyarsa duka ta zama ta karaya ya zama duk bai da wata wani aiki sai ya ma daina fitowa ya daina zuwa sallah ya daina zuwa juma'a ya zama bai da aiki sai wato ya riga ya maida wannan abin kamar ita ce take da karfi baki daya ba zai mai da lamar shi zuwa ga zuwa ga ubangiji baki daya ba to kaga duk wannan kuma ba daidai bane ba kuma shine abin da ya kamata a yi ba shi dama al'ida bai kamata ya hana mu abin da ya kamata mu yi ba rigakafi da ya kamata mu dauka ya kamata mu dan zama mun zama wato a ci za a spacing a distance da juna da sauransu duk wannan babu laifi amma kar mu maida wato zuciyar mu ta karaya baki daya muka yin cewa to wannan abin baki daya shi zai jawo mana wato cutan baki daya shi zai samu mana mutuwa shi zai jawo mana wato cutar ta zama ta karya mu baki daya a mu duka jin cewa ubangiji komai na hannunsa kadara tana hannunsa hukunci na hannunsa idan ya ga dama abin zai samu zai samu in kuma bai ga dama ba ubangiji to zai kare mu kamar da aka sani wani za ga ya je ya yi cuɗanya da mai corona ko corona ba ta kama shi ba saboda ya ubangiji ya bashi tsaro kai kuma yayin da wato ubangiji baka nan tsaron ba sai ka je ka huda huda ma bai kai ya kawo ba kuma a samu wannan cuta din to kaga duk wannan babu yana hannun ubangiji sannan kuma sai manzo Allah ya ce la tiyarata babu wato canfi nan shi ma manzo Allah yana magana la tiyarata jahiliya mu'athira yana faɗa cewa a yanda ku kuke riya canfi cewa da zaran kun ga kaza to alkhairi da zaran kun ga kaza sharri to irin yanda kuke tsammani ba haka abin yake ba shine anan manzo Allah ke korewa ba yana kore asalin cewa babu babu wato wannan babu wato canfi dai a larabawa ba to kaga wannan ma yana ƙara fassara maka la adwa ashe ba yana kore al'ida din bane ba yana kore harbi bane saboda tunda ya ce la tsiyarata kuma a cikin makona guda daya kuma mun san cewa larabawa suna da wannan tsiyara din akwai wannan canfi din kaga ashe ba yana kore sabuwar adwa ne ba a yana kore maka cewa dai abin da dai ake riyawa wanda yake kore tauhidi babu shi wato yana hanawa a daina baki da a tsiyara kamar da muka faɗa shine abin da aka gina shi akan in na ga kaza to zan aikata in ba in ga in man ga kaza ba zan aikata ba wato aikin ka da zaka yi ko ka ki zake ba aikin ya dogara ne daga wannan abin da ka canfa din da yawa ka mai da lamarin ka zuwa ga ubangiji sai zama ka mai da lamarin ka zuwa ga abin da ka canfa duk abin da ka gani sai ka ce to in ka gani alama alkhairi ne in baka gani ba to kuma wanda sai ka canfa shi alama ne na sharri wannan shine abin da manzo Allah yake korewa cewa kar wani wato ya zama aikin da yake yi a ko kin zake ma aiki zama ya dogara ne da wancan bi da yake da shi ya ga wani mutumi a kyakkyawa sai cire sama alkhairi ya ga wani mutumi cikin kamar mara kyau kamar kuturu ko abin da ya kama da wannan ya ce akwai sharri ya ga wata tsuntsuwa mujiya ta sauka gidansa ce to akwai sharri ya ga ko bulbul wanda ya iya waka kyakkyawa yana da kyakkyawan kama ya gan shi ya sauka a gidansa ce to wannan akwai alkhairi to kaga wannan saboda ka wannan sai ya hana shi ya je ya nemi arziki da ubangiji ya ya wato rubuta masa to wannan shine afiyara wannan shine abin da kuma manzo Allah yake korewa anan abin da yake hada shi da shi da al'ida shine anan kaga akwai zuwa na ubangiji to duka da shi da harbi din harin harbin da aka mana cewa babu wata cuta da ke harbi a karan kanta da kuma hana mu da aka yi na mai canfi abin da ya hada su duka guda biyu shine duka muna muna mu ubangiji zato ne yayin yadda mai cewa shi ɗin gurgun da zaran an sami mai korona a layinsu to shi zai yana fitowa masallaci baki da saboda ya riga ya ta abin da dole da cuta ta same shi to ai shi ma yana mona zato daga ubangiji ne yana jin cewa kamar zai ma ubangiji wa yau ubangiji ko indi ya riga kadari samu korona sai ya samu to shi ma haka wanda ya rataya lamarinsa da canfi ya muna ubangiji zato ne ta yadda ya jingina ma wato wani karfin da ubangiji bai ba wannan abin irin wannan karfin ba yana ganin cewa wannan abin shine kawai zai zai zartar da lamarin rayuwarsa baki daya sai ya zama kuma ya gane masa raki sai ya zama masa kuma ya sanya bai iya tashi ya je ya nemi arziki da ubangiji ya kaga masa ba wannan shi diya daga cikin abinda wato abinda yake ba bai kamata mumuni ya rika yi ba shi za mu zala ce la tsiyarata nan korewa da yake yana kore abinda yake mumuni ya kamata yayi ya zama ya mai da hankali ne shi da tawakkali mumuni ya kamata diya yayin da zai wani abu ya zama abinda yake ya riga ya azama zai yi to wai za a zama tawakkal ala Allah in ka yi azama to ka dogara ga ubangiji to shi idan duk wanda ya zama yana canfa abubuwa in dai har kana canfa abubuwa sosai to abin da zai gada maka zai gada maka da abu guda biyu zai gada maka da shirka ga ubangiji yadda za ka rika za ka ringa gwama abin da kake canfawa da ubangiji wajen ƙarfi cewa ubangiji mai ƙarfi ne shi ma wani abu mai ƙarfi ne kuma zai iya wato wato zai iya munafasa zai iya wato mai ake cewa zai iya wato ya zan faɗa ba zai iya kwatan wani ƙarfi na ubangiji shi ma ubangiji ya so wani abu shi kuma kawai sai ya kora abin baki daya shine munafasa kamar competition zai iya wato hausa ne da ya ya gurbe gogayya da ubangiji zai iya gogayya da ubangiji a cikin abin da wato na ubangiji ne shi kadai shine munafasa competition ko na ko na makamacin wannan saboda duk wannan duk mutum idan yana a tabayyur yana canfi abin da zai gada masa kenan shi da ashirk kaga shirka ta shigo ciki sannan kuma zai gada masa da rashin tawakkali ga ubangiji ubangiji shine rayaye wanda wato rayuwar kowa yana hannunsa to idan ya zama aikin ka kenan aikin ka kenan wajen cewa wannan da wani karfin da zai iya hana ka abinda ubangiji ya baka to kaga wannan babu tawakkali kuma to wannan shi sa malamai ke cewa lalle kar ayi kar ayi wato taqayyur kar ayi canfi kar kuma a duka yin cewa cuta take kaza da ke harba ma wani ciwo to ba wai shi a kar kasa na cutan ba a'a ubangiji ne ya kadaro da hukuncinsa da kuma kaddarawansa to sai dai kuma akwai wasu abubuwa da a zahiri sun zo a wasu daga cikin hadisai da zaka gani kamar akwai halal akwai wasu abubuwa da ake gani kamar ana iya canfawa halal ne iya canfawa da sun zo a cikin wasu hadisai wasu suna iya kafa hujja da ire-iren waɗannan hadisai su ce to kaga akwai abubuwa da ake ganin ana iya samun canfi kamar a ce wani ya zo tunda ya zo zauna a gida ko tunda ya dawo anguwa kaza tunda da unguwa kaza shi ya ga kawai arzikin sa ya riga lalace shi ya ga kawai baya samun kaza baya samun kaza ce to bari in tashi in koma wani waje eh kaga duk wannan ai shi ma wani yakuni na canfi to wannan shi ma ana iya samun wannan ko wani ya riga ya aure wata ya aure wata mace kawai sai ga arzikin sa duka ya riga saraya sai canfa ta ce tana da farakama ko kafa ko baka kafa ce ko ya suke cewa eh ko wani ya riga sai wani abin hawa je shi dai shi ne sai wani abin hawa shi ne sai wannan Honda ne ni na ga ba ta wani da a canza ta ni na riga na ya canfa ta kenan to akwai wasu abu wasu hadisai da aka samu a wannan babin da wasu ke kokarin cewa a irin a irin wannan babi za su iya zama halal to insha Allah zamu kawo sai mu bada amsa da wasu daga cikin malamai suke bayarwa hadisin farko da zamu kawo shine hadisi da zo a cikin as-sunan sunan abi dawud da kuma sauran as-sunan din ta hanyar ikrima ibn ammar daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga anas bin malik Anas bin Malik cewa radulun ya Rasulullahi in qala radulun ya Rasulullahi wannan mutum ya zo jama'a Allah sai ce ya Rasulullahi ya manzon Allah inna kunna fi darin mun ga zamo a cikin wani gida kathirun fiha adaduna da can adadin mu na da yawa wa kathirun fiha amwaluna kuma da da can dukiyar mu na da yawa fatahawwalna ila darin ukhra sai muka juya muka canza gida zuwa ga wani gidan kuma fa qalla fiha adaduna sai kuma maka kuma adadin suna yana ta gadar cewa muka zama kaɗan wa qalat biya amwaluna kuma dukiyar mu ta zama kaɗan ita ma fa qala rasulullahi sai manzo Allah ce daruha zamima ku bar ku bar wannan mahallin zamima wato waje ne wanda yake abin zargi to wannan wasu daga cikin wasu suna hujja da wannan faɗin mazana zaruha zamima cewa kaga anan akwai wasu abubuwa da al'adance a ɗabi'ance za a iya canfa su kuma an canfa kuma ba a yi kishiyar shirka ba shi kuma zala nan gashi ya ce la aduwa wa la tsiyarata a ci gashi kuma a can gaba yana cewa a mazala yana cewa a hasanu halfa'al wala ta rudu musulman cewa a tsiyara ba ta ba ta mayar da musulmi to kaga anan kaga sai zama kamar yana cin karo da juna to wannan shi hadisi gaskiya wasu daga cikin malamai sun soke hadisin su soke hadisin ta fuskar ingancinsa wasu kuma sun hassana hadisin saboda ruwan da a ciro marwaitan ba wanda ake zarginsa da wato rauni mai tsanani wasu daga cikin albani ya hasana hadisin yana ganin hadisi ne da zai iya zama hasan sai dai kuma akwai fasarar da yake masa da shi da wasu malamai akwai irin fasarar da suke yi ma ire-iren waɗannan hadisi ikrima rawunsa ikrima ibn ammar saduq ne amma wasu daga cikin malamai sun yi magana akan haddansa amma dai hadisin sa hasan hadith ne ana karban hadisin sai dai in ya zo da hadisi munkar to kaga wannan hadisi ko kaga ai kamar akwai alamun nakara din dama shaddin hadisi wanda yake karban hadisi shine kai zama akwai nakara ko shubu akwai yan bodewa ta fuskar matani to wasu daga cikin malamai sun soke wannan hadisi duk da wasu malamai kamar albani sun hasana shi amma imam bukhari da ya kawo hadisin a cikin al-adab al-mufrad sai ce fihi namar wani hadisi akwai nazari a cikinsa malamai da yawa sun illanta hadisi saboda an rawaito hadisi ta wani hanya mursal ba mursal wato ba ai bai da cikakken isnadi amma anan kaga sai aka same shi da cikakken isnadin sa wanda kuma ya isar da isnadin nasa shine Ikrima ibn Ammar laka suna su malamai suke ganin za su suka tantama wajen amsan hadisin suka ba za su iya jure makarban wannan karetan nasa ba wannan ba su amsa wannan tafarudin nasa ba wannan ta fuskar isnadi kenan kaga akwai magana ta fuskar isnadi a wannan hadisi din cewa wataƙila bai inganta ba wataƙila shi rawun yayi kuskure ne ya sanya da isnadin sa amma isnadi ne wanda yake da tsatsi a sannan wasu malamai suka ce ko da ya inganta ma akwai yadda za a yi miji fasara magana cewa ya daru ha zamima ba wai saboda wannan camfin da suka yi ba mazala a cewa su bari ba dan saboda camfin da suka yi ba cewa ya zaru hada mima saboda kudu kun kuncin fa to ku bata tunda kudu kun kuncin fa shi haka ke faɗa wanda saboda kiyaye musu imanin su ba wai dai saboda ya tabbatar da su akan wannan canfi nasu ba wannan canfi da suka yi bai su kyauta ba to amma saboda sun riga sun wato wannan abin ya riga ya shiga zuciyarsu in ma sun zauna to wannan abin sai zama yana musu wasa da imanin su sai mazalla ce to shikenan zaruha da'uha zamima ku bar wannan waje dai kawai shi abin da ke gani kenan saboda kar ya kai su zuwa ga wani sharri a wannan sharin da ya fada musu ya kai su zuwa ga wato rashin tawakkali mu na mu ubangiji zato kaga an ka mu na mu ubangiji zato kuma ya zama an Allah shirka ya zama kuma an yi ba ai tawakkali ba sai manzo Allah ya ce a ku ku tashi daga wannan waje din wani ya daga cikin wato fasan da malamai suka yi suka ce manzo Allah yayi ne saboda sanin lil dariya saboda toshe kafan bannan da zai iya bayuwa wannan zatan nasu ya kai su ai kaga ba cewa aka ba cewa yayi ku bar wannan saboda akwai sharri ba akwai shu'umci a tare da wannan gidan ba ba haka ya faɗa ba cewa ya zaruha fa inda hada mima ita abin zargi ne wannan wannan shine abin da wasu daga cikin malamai kamar su ibn qayyim wannan fasarar da yake nan saboda kamar da aka sani inji imamu ibn qayyim ibn qayyim yake cewa kamar da aka sani dan adam ubangiji ya sanya ya masa ai an halice shi da idan ya sama yayi abokantaka da wani abu ko dan adam ne ko ba ko gida ne ko ko abin hawa ne ya zama ya samu alkhairi da wannan abin sai ce to wannan dai akwai sa'a eh wannan ai wannan motan dai gaskiya tunda na hauta mai sa'a ce ta na ina ganin kaza sai ya so saboda wannan kuma dan adam ubangiji ya dabi'ance shi idan ya sayo ya sayo wani abu ko ya samu wani abu da in ya samu akasin alkhairi sai ya zama zuciyarsa ta yin baya baya da wannan abu to sai maza Allah gudun kawai wani abu ya tunkuɗa su zuwa ga canfi sai ce sai ya busa uzuri sai ku bar wannan abu ku bar wannan wato wannan gida din tunda dai wato ba za ku iya dogaro da ubangiji shi kadai ba to wannan shine ɗaya daga cikin fasar da malamai suka yi kuma kaga wannan a ta fuskan fasara yana daidai da abinda kamar Imam Malik ya faɗa yace da aka tambaye shi akan hadisin firra min al-majnun firaraka min al-asad sai ce makafata an yaqa fi nafsi al-mu'min shay an mushi haka ne saboda kar da ya zama wani abu ya shiga cikin zuciyar mumuni ya zama ya ya fitine shi a imaninsa wato kaga anan ana yi masa haka ne saboda a kiyaye mishi imaninsa duk da wato ya halatta inda zai iya dagewa ya karfin hali ya zauna din eh wanda ana magana banda bai da karfin imani ne yana ganin kawai ya sai ya sai dabba ko ya ce abin hawa ya ga ya ji ya dan gugwalje sai ce a shi bai ƙara hawa ba to tunda dai bai ƙara hawa ba kuma ana ganin yana ganin kamar zai iya jawo kansa wanda wani wato canfi to babu laifi a ce bashi saboda kare je dan gwado wani abu amma dai in zai bari ya kamata a mushi magana cewa karka bari a matsayin wannan abin shine ya ja maka wannan wannan abu wannan tsayar da ya same ka ba shi ya damu maka ba kai dai ka bari saboda raunin zuciyanka saboda kar shi dai su fara maka wasanni da zuciya a kuma amma da zai iya zama a cikin gidan haka nan in gida ne misali yake ganin kamar gidan akwai wani abu da yake kashe mishi aya to dai yau na gida dai babu ba shi ke wannan aikin ba da zai iya haƙuri ya zauna to wannan shi aka so ba kamar yadda aka rawaito akari daga Umar dan Khattab da Salman al-Farisi a Umar dan Khattab ko da Salman al-Farisi duka a rawaito daga wajen su suka ce suka suka ce ma mai mara lafiya ina jamanin ko mai cutar albaras ne zo mu ci abinci mun dogara ga ubangiji wani ana rubuto shi ana rubuto shi shi ma marfu'an a cikin sunan Abi Dawud amma ruwaya ce wadda bata inganta zuwa ga manzo Allah ba ya dai tabbata daga daga wato Umar da kuma Salman al-Farisi kamar da At-Tirmidhi da kuma Al-Uqaydi suka yi jawabi a to kaga anan wanda yake zai iya zai iya hakuri ya zauna har ya tabbatar da cewa wannan abin da ake riya cewa gida kaza duk wanda ya zauna shi bai samu alkhairi ba ko gari kaza duk wanda ya zauna bai samu alkhairi ba to shi ya zauna sai ya tabbatar kuma ya samu alkhairin to wani shi aka fi so to amma in ya zama shi zai zai raki ko zai ji ja mushi wani abu to dama a shari'a musulunci ya halatta kai saddul zari'a ya halatta ka toshe kaman banna kar ka zama ka zauna kai kasan imanin ka dangaren gani a sai ka tashi kasan cewa abin ba zai yiwu ba kasan cewa wato ko iya ko kai ko iyalinka wani zai samu raunin imani to shikenan sai ku tashi din amma ba dan kun cafa wajen ba sai dan ku kiyaye ma kanku abin da zai tunkuɗe muku wato imanin ku saboda kamar da aka sani babu wani dan adam kamar da Abdullahi dan Musulmi cewa ma minna illa Abdullahi dan Musulmi cewa babu a cikin musifa ce za ka gani wani abu same shi ga wani dan shanti da ne ba dan shigo shi a cikin zuciya sai dai kawai walakin yudhibu yudhibuhu Allah bi tawakkul sai dai kawai idan yayin da wannan shi dai ka maka wannan abun sai kuma tawakkali ya so wataƙila kuma mazala ya ce su tashi ne saboda bai sani ba ko shi da suke musu suke zama suna zama ɗan adawansu a gidan kaga in zama akwai irin wannan tsammani din sai ku tashi ba dan cewa wannan gidan shike yin wani abu ba sai dai akwai wasu mutanen boye da suke muku wannan ta'addanci suna son su raba ku da imanin kaga shi ba dai wannan tashi zai zama ba tashi na canfi ba tashi ne na kokarin kiyaye maka ku imanin saboda waɗannan shaidanu masu jawo masu muku wata da zuciya alayi hal dai wannan hadisi duka ba zai zama hadisi da za a zo a ce wato za a za a halatta sanfi saboda shi ba saboda maza Allah ya ce daru ha zamima a ce to ai maza Allah ya halatta sanfi a wasu wurare kamar da suka faɗa wannan ba zai zama hujja ba wannan duk malamai sun sun faɗi haka din banda wannan kuma akwai a sai abubuwa guda uku da aka faɗa cikin hadisi shi ma a zahirin sa ya zama kamar a maza Allah ya halatta shu'umci ko ya halatta wato canfi din shine abubuwa guda uku da maza Allah ya faɗa shine almar'atu addaba da kuma wato addan addaba almar'a shi ta ce mace addaba shine wato abin hawa alfaras ko kuma yanzu mota sayyara ko abin da ya kama da wannan sannan kuma sai addar gida in kullum dan adam babu abin da yake canfawa a rayuwarsa irin waɗannan abubuwa guda uku da zaran wani abu ya same shi abin da yake fara waiwaye ya gani shine mahallinsa in ya in ya sami abin da zai iya canfa mahallin ya canfa in bai canfa ba sai canfa abin hawa in bai canfa abin hawa ba to kuma abokin zama sa sai ya canfa ita ma kuma ita ma mace ita ma ita ma dai haka take yi sai ko da ta canfa gidan ko da canfa abin hawan ko da canfa abokan zamanta za ta fara daga abokan zamanta in mata ne daga nan kuma har a zo kan namiji ma ce ita ba da ta aure shi ina na aure ka ba na ban faga da kaina ba saboda na ga abubuwa iri iri to kaga wannan shi dabi'a ya dan adam to akwai hadisi da ya zo a wannan ya kama da mazala ya faɗi cewa akwai a shi'un fi talatin ana iya samun wato shi'unci a cikin abubuwa guda uku to sai ya faɗa almar'atu wadda ba wadda to amma hadisi ya zo a lafazi guda biyu akwai lafazin farko shine idan akwai abin da ake samun shi'unci to shine a samu a gida da mace da kuma da kuma wato da gida da mace da abin hawa to kaga wannan shi lafazin a wannan a irin wannan lafazi kaga babu iskali mazala kaga yana bada labarin abin da yake wake illa rayuwar dan ayan adam ne cewa dan adam baya iya hakuri sai ya canfa abubuwan nan waɗannan abubuwan guda uku sai zama mazala anan ba yana faɗan maka cewa akwai a tatsayin umbari to amma wannan lafazi sai zo ya ce ashu'umu fi talatin umma salaka malamai wajen fassarin wannan hadisi su ma sai suka ɗanyi saɓani wasu kamar al-imamul khattabi a ci ma'alimus sunan sai ce hada musafna min at-tiyara yace da yace la tiyarata kan mazalla ya ce ni to babu babu canfi amma dai akwai canfi a ci abubuwa na guda uku to kaga shi ko shari'a in ya hana ka abu zai hana ka har ma'anar abin ne wannan kaga gaskiya ma'ana ce wanda take ba ta da wani wani abin da ya kamata a karba kawai ka ce an yi istitna'i ne to me zai me yasa aka istitna'i in aka istitna'i istitna'i dole ya zama ma'qul dole zama istitna'i da za a gane in shari'a ya ga kaga ya maka abu sai ya togace abu wani abu guda ɗaya ko biyu ko uku to ka bi abin a hankali sai ga bambancin da yasa aka togace ku duba ku gani hatta a dabbobi masu kambori da kuma masu akaifa da aka haramta a ci su amma sai aka zo aka haramta cin kura to idan ka koma sai ka ga bambanci tsakanin kurarin da sauran dabbobin da aka haramta da aka haramta to kaga to haka shari'a take in dai aka hana ka abu kaga an togace wani abu to kaje ka bi shi kaga abin da yasa aka togace din to yanzu me yasa aka togace almar me yasa aka togace champi akwai almaratu da kuma addar da kuma addabba me yasa aka togace haka hada laysa maqul ma'ana amma da shi al-khadabi ke fada saboda haka wannan maganar nasa gaskiya ba zai karsa ba karbuwa ba abinda yake daidai shine abinda kamar sai qayyim suka faɗa da sauran malamai shine anan ana faɗin ko ibn qayyim ko wani sa ana faɗan halin larabawa ne halin dan adam ba larabawa afwan halin dan adam shi dan adam dama can waɗannan abubuwan saboda baya rabuwa da su in ka dan adam baya rabuwa da gidansa baya rabuwa da dabbansa baya rabuwa da abokin zamansa to da zarar kuma wani abu ya samu ya faɗi dan adam ko da laifinsa ne to wanda zai fara dubawa sai ya ga to laifin waye tukuna sai ya samu shi laifin eh kamar yadda mutum ne yana kokari zai samu kuɗi zai samu kaza zai samu kaza to in ya zama shi kasalalle ne baya zuwa ya nemi kuɗi sosai to in ya samu in ya zama ya samu feluwa ya zama ya gaza bai iya samu nasara ba sai ya juya ce a ai shi yayin da zai zo karatun ne zai zo makarantar ne wata wata wato matar wata matan babansa tana gallaza masa shi ne fa bai kokarin ba sai ya kokarin kai mu zargi zuwa ga waninsa to dan adam kuma haka yake sau da aka shi ma canfin haka yake waɗannan abubuwan guda uku shi dan adam ya fi kokarin canfawa wannan shine fasaran da ya fi kamata a ɗauka amma ba ta fasara da su da su imamu al-khattabi suka yi ba wannan fasara da su imamu al-khattabi suka yi gaskiya ba zai zama ya bai zama ya karɓu ba a mai lokaci ba na ko lokaci uku to madan fara abinda aka ya samu kuma dai to mu tsaya dan sai lahama alhama wasu daga wasu daga cikin malamai sun fasata albuma albuma ita ce mujiya wannan kaga ba wai ba su laraba kadai ba mu ma har yanzu kaga mujiya kasancewa mujiya ita ba shi da farin jini a cikin al'umma a cikin wato ko al'umman tsuntsaye saboda haka tsuntsaye ma sun gata sai su kashe ta to mu ba yanzu da yayin da aka zo tana wannan kuce kucen nata ba wace ce ko tace mutuwa ko tace ko tace ciwo to ita kuma mujiya mujiya ko ba nan ne kada ake samun ta ba ba sani ba kowa saka take ji ne sai a ce mutuwa ko ciwo to su wanda suke ko ba ba Hausawa ne a wajen me suke fada wataƙila mutuwa ba irin wannan wazanin yake ba ai mutuwa kaga a wannan larabawa shine almautu to amma a wajen turawa dai to dai yayi kamar wannan kukan kukan mujiya ne bai kama da ita ba saboda haka wannan abinda malamai ke abinda suke faɗa wannan gaskiya ba daidai ne ba wasu sun fasa shi albuma cewa shine wato mujiyan da idan ta sauka sai a ce to bayo babu alhairi ba gida saboda haka in gida ta sauka za a koba a fara takaici ana neman wato me za a yi eh wasu kuma a an ta kamar magana kuma gane a baya wasu kuma suka fassara kamar abu ubaid al-qasim ibn sallam yake cewa suna riya cewa hama daga fasarin daga cikin fasarin da ake yi shine suna riya cewa idan dan adam ne idan mutum da ya rasu to kasusuwa na shi mataccen sai ta koma ta zama ita wannan hama da ita wannan zutuwa shikenan sai ta tashi sai ta cigaba da yawo a haka suna kiran wannan wato wannan wato tsuntsun asada to ita ce hama da mazala yake faɗa cewa yake cewa babu ita babu wannan shine abin da mazala yake korewa eh ai musamman idan an kashe shi kaga idan kashewa aka yi aina da man ayi mishi asar a zo a dausa fansa to ta kila shi wannan zai zo ita ita zagaye zagaye wannan tsuntsun ko abin da ya kamata wannan sai an dauke fansa an ba dauka ba a shikenan abin ba zai yiwu ba ko kuma ya zama hama din suna maganar fatarwa ce ita kanta duk malamai wasu da wasu malamai sun irin wannan fasara din a nan dai mazala din yana kore cewa abinda suke ake riyawa na wannan abinda suke faɗa din ba daidai ne ba ibnu rajab yake cewa wannan kaga yayi kama da abinda wasu suke tsammani na atanasu incarnation wanda su malarba kamar sun samu wani aqida ce daga indiyawa na incarnation din nan cewa duk yayin da wani dan adam ya mutu to shi ba mu- sai dai jikinsa ya mutu amma daga baya zai dinga eh, wani bangare ya zama tsutsa wani bangare ya zama kaza wani bangare ya zama kaza da su laraba zai ce to wannan yana zama wani tsuntsu ne daga baya kansuwansa yana zama wani tsuntsu na eh kamar fatalwan kenan saboda haka to shine sai a matsala yake yake kore abinda wannan tsammani nasu na jahiliya cewa babu shi a wannan shine wato ɗaya daga cikin fasara da da malamai suka yi shi a zubair bin bakar shi kuma abinda yake faɗa shine a dan adam ne idan ya mutu in ya zama kashe shi aka yi ba a zo an ɗaukar sasa ba to sai ya zama a, wato tsutsa ta fito daga daga daga cikin wannan kabarin nasa za ta fito ta ta- ta kara kaida a cikin kabarinsa ah, wa- dutsen dutsen na- na- na yin kiranye ma yan uwansa ku zo ku shayar da ni ku shayar da ni ku shayar da ni wato shi shi tunda aka yi shi ne sai an zo a shayar da shi jini tukuna Ka- ka ji masifa ba Eh, yana cewa a zo a shayar da shi saboda haka to in zai ko kwa- wasu yan kwanaki ka in- idan sun yi to in ba su yi ba shi kenan kuma zai koma wani kaga fasarori guda uku aka yi akwai cewa albuma akwai cewa kuma a kasusuwan matacce ne zai zo ya zama za su zo su zama wato wannan tsuntsu din na uku kuma shine wato shi wannan da yace zai zama tsutsa ne za ta fito ta dinga kara kai da kabarin sa wannan shine magana na al-bakkar ibn az-zubair ibn al-bakkar fasara guda uku da malamai suka yi insha Allah idan muka zo karatu na gaba za mu kara fashin baki akan a wannan hama sannan mu shiga shi ma a safar mu ji abinda malamai suka faɗa abinda baka tare da Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah wasallam